ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatu wani zafi da da biyu rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karatu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sati in ba a manta ba muna karatu ne akan fatahu makka yakin da manzon Allah ya kai garin makka sallallahu alaihi wasallam kuma mun karanta dalilin da yasa aka je fatahu makka cewa qurayshawa ne suka warware alƙawarin su suka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar taya ɗaya daga cikin wani suka ɗauke su a matsayin ƙawaye suka taya su yaƙar wasu daga cikin waɗanda manzala kuma ya ɗauke su a matsayin suka zaɓi manzala matsayin shi ne shugabansu kuma abokin tafiyar da ƙawancinsu na ɗan'uwantaka na alhil wannan ya zawo kenan sun warware alƙawari da aka yi sulhu biya cewa ba za a yaƙi ba tsawon shekara goma su kuma ga shi ko shekara ɗaya ba a yi ba ko biyu suka warware alkawarinsu saboda ɗabi'a ta kafirai dama shi ne cin amana da kuma warware alkawari da aka mazalla ya shirya takanas domin ya kai musu yaƙi don ɗaukar fansa game da abin da suka yi wa wa'yancan da suka ɗauki manzan Allah a matsayin abokin ƙawancensu da diflomasiyya tare da su wadda kuma dama shi ne sharɗin za mu tsaya za mu tashi nan da malaki cewa shu'uru quraishin bi kadari na qadl al muahada wa muhawalat tajdid as sulh yace qurayshawa sun tabbatar cewa sun ci amana sun warware alƙawari kuma sun san cewa sakamakon wanda ya warware alƙawari shine a yaƙe shi sai suka yi ƙoƙarin cewa to bari su dawo su zo gun manzon Allah don su ƙara cewa sun tuba da abin da suka yi a ƙara wani alƙawarin na daban an yi alƙawari shekara goma ba za a yi yaƙi ba su kuma cikin shekara ɗaya ko biyu shekara ɗaya ma kacal suka warware alƙawari suka kuma hariwa ko waɗanda aka ce ba za a yaƙe su ba da aka suka yi ƙoƙarin cewa bari su ƙara dawowa gun manzon Allah don a ƙara rubuta man alƙawari tare da cewa mun karanta a baya dukkan irin abin da suka faɗa na sharaɗinsu na alkawari da aka yi na sulhu biya kusan a zahirin abin kamar ma ka ce an danne musulmi ne saboda abubuwa da yawa da ya kamata a ce musulmi an ba su su ƙure sha ba su ba musulmi ba amma mazala ya ce ya yadda a sulhun a haka saboda babban abu shine za a yi shekara goma ba a yi yaƙi ba wadda wani za a amfani da shi gurin yaɗa da'awa malaki cewa a hassar ƙureshu bi gadariha wakiyanatiha al-mu'ahada ƙureshawa sun tabbatar cewa sun ci amana kuma sun yi zanto masu ha'inci saboda an yi amana da su an yi alkawari kuma sun warware alkawari kuma sun ci amana sun kare alkawari da haka ya ce wa kafat to a waƙi buha suka tsoron cewa to abinda zai biyo baya na warware alkawari shine sun sani menene yaƙi kuma a lokacin manzon Allah yana da runduna cikakkiya an kafa daula cikakkiya duk wani shiri da za a yi na fuskantar abokan gaba ana da shi su kuma ƙureshawa tun daga wancan lokaci ƙarfinsu kullum raguwa yake yi da haka sun san cewa in har manzon Allah zai kawo musu hari a zo a yaƙi to suna cikin matsala daga fa arsalu aba sufyan masallahum fi muhawalatil at-tajdid sulha sai suka aika abu sufyan ya je madina dan ya samu manzon Allah a sake sabon sulhu saboda su arna har kullun suna da wani abu na renin hankali sun dauki musulmi a matsayin bai san abin da yake ba na fata an gane yasa idan mutum idan to baya bin tsarin manzon Allah to kullun za su na da hankalinsa kuma suna masa abin da suka ga dama a ƙarshe dai shine za su nasara a kansa su kaskantar da shi yaya an ya magana shekara goma ba za a yaƙi ba kuma kun wari alƙawari kun ci amana a shekara ɗaya kuma ku ƙara dawa cewa wai a sake sabon sulhu to wancan ina ya kwana kuma menene hukuncinsa haka ba za a da shi ba kenan sai suka tura shugabansu Abu Sufyan dan ya je wayar rashi manzon Allah a sake sabon wani tuhu daban ko wata ga gama akbaru bihi alayhi salatu wassalam ashabuhu faqala yace wannan zuwan da Abu Sufyan yayi zuwa garin Madina ya tabbatar da abin da manzon Allah ba sahabbai labari ana zaune ya ce wasu ya ce wasu habbansa ya ce ka annakum bi abi sufyan qad ja'akum li shuddada fil ahad wa yadid fil madda yace kamar za ku ga abu sufyan yau ko gobe zai zo madina dan yi kokarin cewa wai a sake sabon sulhu a sake sabon alƙawari ya ba sahabbai labarin cewa za ku ga abu sufyan gobe ko yau ya zo garin madina da niyyar cewa wai alkawarin da muka da su a hudaybiya amma ya mai tahi domin sun ci amanar mu sun warware alkawari ya ce wa qaddama abu sufyan al-madina ana haka ku sai gashi ya zo garin madina shi abu sufyan wa da kalala abinatihi ummu habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ko a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sai ya zo madina ya zo madina sai shiga gidan manzon Allah saboda akwai yarsa ummu habiba matar manzon Allah ce asalinta tana garin makka ta auri wani shi ma musulmi ne da aka yi hijira zuwa habasha karan farko sai shi mijin na ta fita a musulunci ya shiga addinin nasara ita zauna a garin habasha nan ta saba da iyayenta a makka ta shiga addinin musulunci mijinta kuma shi ma ya fita addinin musulunci ya shiga kuma abin da kiristanci a gabata da makoma kenan da aka saka ba manzala labarinta ta shiga cikin tashin hankali da damuwa da rashin makoma da aka sai ya tura ya ce a faɗa mata in ta yarda shi zai aure ta saboda a kare mata damuwarta ina fata an gane haga an raba ta da iyayenta mijinta ya gudu ya bar musulunci to ba ta da makoma kenan sallallahu ya aure ta sallallahu alaihi wasallam da aka da Abu Sufyan yazo sai ya shiga Madina Madina sai tafi gidan Esther matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zahaba ladin sa ala firashi sallallahu sai yaje yayi nufin yana zuwa gida samu ga tabarma a shimfide tabarmar manzon Allah da yake zama ce yana shigowa kawai sai kama hanyar ya zama akan tabarmar da annabi yake zama akai sallallahu alaihi wasallam fa dawatu anhu ita kuma ta danye tabarmar ta nade ta da wuri-wuri kafin ya zauna kuna ganewa babanta ne mahaifinsa yana zuwa gidanta sanda zuwa ko ya shigo kada ba zai sallama ba ko ya dai shigo a al'ada ta laraba sai kama hanya ga shimfiɗa shimfiɗa da zai zauna tana ganin haka mutum sai ta janye tabar maka tanan da ita gaba ɗaya kar ya zauna a kai saboda me tabar marmanzan Allah ce shi ko ba musulmi bane tare da mahaifinta ne fa qala sai ce ya bunayyati yake ata ma adari aragifti li an hadal firash amra giftil firash an ya ce ban sani ba yata zan zauna kin ɗauke washin fitar kin ɗauke tabarmar kina ga cewa ni ban dace in zauna akan tabarmar ba ne ko kuma tabarmar ce ta fi ƙarfina mana ni matsayina ya fi tabarmar ne ke sa ka ɗauke ta a kama wata sabuwa daban ko kuma ni ne ban kai matsayin zama akan shimfiɗar ba kuna ganewa yake tambayar ta ya yi mamaki ta janye abin zama shimfiɗar ya ce ah abin mamaki yata ita wani wannan shimfiɗar taki na fi ƙarfin zama a kanta ne na ci kamun sabuwa ko kuma dai ta fi ƙarfi na ne ban kai matsayin zama a kanta ba yake tambaye ta sai ta ba shi amsa ko faƙalar ta ce bala ta ce a bal ba haka ba ne kuwa firashin su salama wa an ta mashirkun na jisu ta ce ai shimfiɗar manzan Allah ce da yake zama a kai kai kuma mushiriki ne ba kai da tsarki yar hice fa aga ta yi kamar kace ta yi zafi ko mahaifinta ne an ce da manzan Allah ya zo sai dai mata faɗa kan haka ya ce a ba ai bai kamata kimar haka saboda mahaifinki ne duk ba musulmi bane ma amma dai a karrama shi kuma ya zo a matsayin bako wuri yana da haƙƙi na mahaifi a kai saboda mahaifanka ko da ba sa musulunci suna da haƙƙi da haihuwa a kanka dole haƙoƙinsu na shari'a ka ba su ko da ba sa musulunci yasa saboda haka kin yi zafi a haka mazalla ya mata bayani cewa ba a haka karki ƙara ka nan gaba da haka sai shi kuma ran shebat faƙala ya ce wallahi laƙari a sabaki ba a rishar ya ce wallahi bala'i mai girma ya same ki bayan rabarmu da ke yanzu a ce ni ina matsayin mahaifinki shugaba a maka sarki kuma a ce wai shimfiɗa ma ba zan zauna a kanta ba saboda ni wai mai shiga addinin ku ba kaga ta nuna masa kaman ranta abin ta bata masa rai na fata an gane ita kuma saboda tsabar imani ne da kuma tawa abin nan mu'amalata da manzon Allah ya ya shimfidar mijinki ko dirce babanci amma a shari'a ko babanki ne zo gidan gida wurin gurinki to akwai gunda bai kamata ki bashi zauna ba yasa dan kaje gidan mutum a shari'a ake so ka tsaya shi ba ka gurin zama da kansa saboda ba mamaki a falansa ka shigo akwai wanda shi ya fi son zama a kai kullum ya kuma daga zuwa kawai ka zo ka zauna a gurin zai jaran sa bai ji daɗi ba amma saboda ka zo ziyara ba zai iya tashin ka ba amma yanki zai baci na fasa an gane yanzu an kai sallama ka shigo aka masu mara ba to ka tsaya sai an kawo abin zama an ce to zauna a nan sai ka zauna a nan to bari kuma mace yasa daga cikin haƙƙin miji akan mata ka ta ɗaura wani akan mazauninsa in ba da yaddarsa ba karke da wani shigo gidan mijinki in ba da yaddar mijin ba za ka ko wani daga cikin danginki ne mijinki ce ni fowa ne da zuwa gidana shi kenan to sai da kuma kai maka kula ka lura da menene zai taɓa darajarta kai ma a matsayinka na mijinta kar kuma ka raba ta da 'yan uwanta musamman na kusa da ita don ganin cewa ka aure ta na fata an gane domin ƙimarka shi ne ta maka ƙimanta ta abin mutane suna ƙimanta ta karka mai da ta ƙasƙantacciya a banzagi a cikin dangi ba kuma a san haka ya ce sun makaraja hatta ta su salama fakallamahu to bayan ya gama da cikin gida bai samu rama bayan zuku bai samu an karɓe shi ba haga anan ba maganar ma a bashi ruwa ya sha ko a tamarmara ba ko a bashi kaza ko a yi jira babu ai gun zama ma an hana shi daga ransa ya ɓaci sai ya fito masallaci wurin manzan Allah sallama fakallamahu ya zo yana manzan Allah magana ayyaba ya Muhammad abin da ya kawo mu waɗansu mutane ne wawaye masu shishigi suka kare alkawari sun yi abin da bai dace ba da aka dai a yi haƙuri ba ka suke faɗa manya in aka na so a ma rufa rufa da aka dai a yi haƙuri wannan abu da suke ba kyauta ba da Allah a sake sabon magana kaga abin da ya kashi kenan ya gaba bayaninsa ya ce falam yuridu alaihi sallama shay'an Allah ko kala bai cimar ba ya gama dijjaba da zai kala manzo Allah bai cimar ba ya gama komai yayi bayani iya sarransa ba ana shi magana ba amma ba ba shi amsa ba ya tabbatar cewa dai manzo Allah ba zai ba shi amsa ba sai ya tashi sai ya fita thumma ataba bakari radiyallahu ta'ala anhu fakallamahu an yukallima sallama faqala ma ana bi fa'ilin da ya gama da gun manzan Allah bai samu abin da yake so ba sai ya zo gurin babban aminin manzan Allah shi ne wa zana babakar ya da Allah ka jika manzan Allah magana ka roƙa mana alfarma a gurinsa ya yi afuwa abin da ya faru waɗansu ne wawaye waɗansu ne kaza kaza kaza kaza kaza zaƙin baki da irin na mutumin da ba shi da gaskiya faƙala sai ce masa abubakar ma ana bi fa'ilin ya ce ba zan je ba ba zan yi mara magana ba ba zan ce komai game da ku ba sun ma'ata umar bin al-khattab to ya san cewa bayan abubakarin waye ke bin bayansa umar sai je gurinsa faƙala ya ce wa umar shi ma fakallama umar magana faƙala umar ya ce ana ashfi lakum ila rasulullah ni in nema muku alfarma gun manzon Allah ni ne zan je gun annabi ne ne ma alfarma akan ku bayan ku dama ina jin haushin ku ko ba shi bane ma'anar dama kun mana abin da cin zarafi ne amma saboda manzan Allah ya ce a bari maka yi shuru kuma ni yanzu in jina maka alfarma abin manzan Allah ya ce wallahi na ba zai yi ba ya ce fa wallahi na rantsa da Allah laulam ajidko ya ce inda a ce ba wani abu ma a gona illa mai illa zar la zahattakum bihi ya ce wallahi ko mun kankanin abu duk yanda abu yake na alfarma ni zan muku abin annabi wallahi ba zan muku ba inda a ce ma zai alfarmar a sai ni na saka baki ni ne na ƙarshe zan faɗa a yarda to ba zan faɗa ba don kar a yarda mu saboda dama hausun ku ji kamar ka ci haka dama ni hausun ku nake ji kun yi abin da bai dace ba kun ci zarafi kun yi wulakanci kun yi rashin kyautatawa kuma yanzu ku dawo kuna neman alfarma kuma ta hannuna wallahi ba zai yi ba to yanzu ya gane ba zai samu karɓuwa ba a gurin sai zama bakarin da umar sun maja'a sai ya dawo fadakala ala aliyu ibn abi talib sai su gidan asidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu ko wa indahu fadima radiyallahu ta'ala anha sai samu ga aliyu da matarsa na fadima suna zaune wal hasan gulam yadubbu baina abawayhima bai ko eh baina aidehima ga hasan yana karami a lokacin yana rarrafe tsakanin iyayensa ya same su ga sayyidina aliyu na na fadima ga ɗansu alhassan sayyidina alhassan yana rarrafe a lokacin faƙali ya ce ya aliyu ya kai aliyu innaka a masu kama bi rahiman ya ce wallahi kai ka fi dukkan wa'ancan mutum biyun ko ‘yan uwantaka tsakaninmu da kai tsakanina da kai akwai ‘yan uwantaka ta jini kuna gane ba kuma haka ne akwai to da ka yi rika so kai ɗin ka tausaya ka saba ki don Allah daga cewa abin da ya kana garin madina zuwa gun manzan Allah na samu mafita a ciki eh ka duba min zumuncin da ke tsakaninmu da kai wa inni qad jitu fi hadati na zo madina da wata bukata fala arji annaka ma jitu khaiban dan Allah kada ka bari in koma ban samu abin da nake so ba ka sa baki in samu nasara ko ina isfi'i ila muhammadin ka nema mana alfarma a gurin muhammadu da Allah mu je ka sa baki manzala ya saurare ni ya mun magana mana faƙala sai aliyu ce wai haka ya ce kai tanka ya aba sufiyan ce kai aba sufiyan kula ba zai yi ba wallahi laƙadi ya zama su salama ala amri ma na sa'i'u an nukallima hufi ya ce manzan allah ya riga ya yanke ƙuduri ya yi nufin aikata wani abu wanda gaba ɗaya cikinmu ba wanda ya yi sai mara magana ya hana shi aikata wannan abu ya nuna masa girman abin da ya yi na laifi da kuma kudirin da manzo Allah ya dauka na cewa za a kai musu yaki da aka ce ba zan iya zuwa na maka magana ba faltafata ila Fatima da yaga cewa bai samu magana ko abin da yake sagon Aliyu radiyallahu anhu ba sai ya kalli Fatima fa qala yace hallaki an ta'miri ibnaki hadha fa yajira bainan nas sai ku sadul arab ila akil dahar yace ya Fatima ba za ki mana alfarma ba ki ban wannan din naki dan karami ya je ya nema mini na shiga cikin alfarmarsa kar kowa ya taba ni a cikin garin domin za riga tsorata ya yi manzan Allah magana bai ce mara kala ba ya je gurinsa da babakari a roƙi manzan Allah ya mara magana babakari bakari ce ba zai yi ba ya je gurin umar shi ma ce ba zai yi ba ya ce ba ma haka ba ni inda a ce ni ne kadai na ƙarshen magana kowa ya yarda saura ni kai yake so in yi magana akan ku na amuka sauki wallahi ba zan muku ya nuna masa adawarsa ƙararra game da shi ya je gurinsa da na aliyu shi ma nuna ba zai yi ba saboda mazala yana kan wani ƙudurin da ba wanda ya isa ya hana shi to yanzu ya tsorata domin gani yake ba za a bari ma ya fita a madina ba za a kashe shi za ka al'adar laraba kuma idan ka zo gari kana da wani laifi ko tsoron kar ama wani abu to mutum ɗaya a cikin garin ya ce ka shiga alfarmarsa to kowa ba zai taɓa ka ba duk da laifin da kai ba za a rabu da kai ina misali an zo fatan maka za mu karanta nan gaba kaɗan wani kafiri daga cikin kafirin ƙureshawa ta da aliyu biyu zai kashe shi sai tsoron ta fita a guje yana ta ihu sai zo gurin yar uwar sai da aliyu ummu hani ya taki min alfarma da allah kar a kashe ki ce a bar ni ta ce wa aliyu ya shiga alfarma ta ka rabu da shi aliyu ce ina ai ba zai yi ba tunda ya yi laifi sai an gama da shi ta ce na ce maka ya shiga alfarma ta karbi da shi ya ce ba zai yi ba ta ce to zan kai ƙaraka gurin manzan Allah to jin wani haga yanzu ba zai kishan ba sai an ji annabi ya hukunci kiyar suka je gaban manzan Allah gaba ɗaya su ta ce ya manzan Allah ga aliyu nan ya buwa ne zai kashe shi kaza kaza kaza kaza ni kuma na ce mar ya shiga alfarma ta arabu da shi shi kuma ce a abu yadda ba Allah ce kadi ajarna man ajarti ya umma hani shi kenan tunda kin ce amar alfarma to gaba ɗimin masa saboda ka alamu da shi ina fata an gane ka gan mata ce fa amma saboda ne darajar musuluncinta mazala ba ta ƙimar ta nuna mata nuna duniya matsayinta a gurin musulmi su musulmi in mutum ɗaya a cikin su ya faɗi magana ta alfarma ma wani to duka kowa zai yarda da abu da ka sai nemi shi ma abu safiyan wannan alhassan ɗin a ba shi shi ya je cikin mutane a masallaci a matsayin shi ne ya mar garanto ya mar lamani a rabu da shi ya fita daga madina lafiya kalau yace ki yarda da Allah ki bani shi in je masallaci in kelanta sahabbai cewa na shiga alfarma al-Hasan a rabu da ni in koma Madina in koma Makka sai ran to shi Hassan din nan ya zama shugaban Larabawa har ƙarshen zamani faqalat tace ita na Fatima radiyallahu anha ko ta ce wallahi ma balaga ibini zalika an yi dira bainan na ta ce a'a ɗan ɗana ɗan ƙarami ne bai kai har ya zo yi a ce da shi za a shiga alfarmarsa ba saboda yaro ne yana rarrafe yana cikin shekarun kuruciya shekarun yarinta maka ta ce a ni ba zan ba da ɗana ba ka san dai abin da ya kamata kai to yanzu ya riga ya shiga cikin rudani ya ce wa ma ya jiru ahadu Allah Rasul Sallama ya ce kuma ni ba zan ba da dama a je a nemi alfarmar wani ba game da wani abu da manzala ya rufin hukunci akan wani ni kuma in ba da dama a ce a ba wancan ɗin kariya ba zan yi haka ba faƙala sai ya ce ko ya abal hasan sai ƙara dawa gudun da aliyu ce ya kai baban hasan inni aral umura ƙari saddat alayya ya ce ni fa yana ga al'amarin gaba ɗaya rin taɓe muni na nemi magana a gun manzan Allah ya kula ni ma bai kula ni ta zama bakarin bai min alfarma ma jirgin manzan Allah ba umar ma ya ki kai ma ka ki faɗi mana na faɗi mataki na ta ɗanta ma ta ce a'a to al'amarin fa ni ya kulle mun kai dan Allah fansaha ni kamar nasiha ya kamata na yi me ya kamata in yi yanzu kala sai ali ya ce wallahi ma amliku laka shay'an ko yuguni anka yace to ni dai ba ni da wani abu da zan faɗa ma da zai maka amfani duk wani abu da zan faɗa maka yanzu ba lalle bane ya amfanar da kai tunda zaka ka kanka har garin Madina kuma gashi manzo Allah ya yi fushi da sha'aninka ya ki kula ka gaba daya ko babu wani daga cikin sahabbai daga cikin manyan sahabbai da ya yarda ma ya je gun manzala ne ma alfarma a gurinka misali tarna babakar an taba yankewa manzala taba cewa ya taba shelantawa cewa in an ga wani a kawo shi dare ko bare saboda yayi wani babban laifi na cin amana sai wannan balaraban ya tsorata ya rasa yaya zai kuma ya san sabon manzon Allah na fata an gane sai ya nade kansa da daddare ya shigo garin Madina ba wanda ya san shi ne yana tsayawa bai ji koina ba sai gidansa na babakar ya kwankwasa ya bude ya ce waye ce gwada kansa ya ce ni ne wani kai kuma mai kyaka ya ce ka duba girman Allah ko ka muni alfarma zuwa gun manzon Allah ya ce a nemi duk inda nake amin hukunci dan Allah gane ka mu nema min alfarma gun manzon Allah to shikenan ka bari na ɗaya kanka ya naɗe ƙara naɗe kansa suka tafi har gun manzon Allah ya manzon Allah kawo hannunka ce gashi sai mika masa hannun waje to wannan wane ne da kace a neme shi a masa kaza da kaza gashi nan a gaban ka kamar ahuwa kaga ai karshen abuciran ko gashi na kawo ma shi mazalla kamar ahuwa mazalla ce namar ahuwa saboda matsayin sa da bukan agun manzon Allah ba zai nemi abagun annabi ya hana shi ba tun da ka ce a marafuwa to na marafuwa ya tafiye sa shi kenan ku to yanzu kuma abu safiyar gashi ya zo ya nemi amar shi don haka ya fita a madina lafiya kalaukar kowa taɓa shi kuma kowa ya ce a saboda manyan aminan manzan Allah hatta ƙure sha sun sani cewa waye sadana babakari sadana umar tukuna ce sadana usman to kuma gaba ɗaya sun ƙi yadda da sha'aninsa da aka sai hankalinsa ya tashi daga ce ya aliyu don Allah ka mun nasiha me ya kamata in yi yanzu na mafita ko ya ya kamata na yi ita to ni dai gaskiya babu wani abu da zan faɗa maka da zai amfanar da kai sai dai ga wata shawara guda ɗaya in faɗa maka mai yiwa ka nasara mai yiwa kuma baka nasara ba walakin naka sayyidu bani kinana sai dai ka san cewa ai kai ne shugaba na banu kinana ko faƙum daga tashi a cikin mutane ka je cikin masallaci fa'adir bayanan nasu kawai ka tashi ka ce kai da kanka kana neman alfarma kar kowa taɓa ka za ka fita madina ka faɗi haka kawai ka kama hanya in an rabu da kai kalas in kuma na biya ce a bika a kamo ka kalas wannan kawai hidan fara maka sun malhaƙa biyar jika in ka faɗi wannan magana sai kama hanya ƙala sai ta busa fiyar a wata rana nika muguniyan an yi sha'an yanzu kana ga inda haka ɗin zai taimaka min ba za a min komai ba qala la wallahi ma adunnu kace eh to ba na tsammanin haka amma dai ka faɗa kai hakan ne wala Allah kuma ya bace ka wala Allah kuma amma hukunci domin ka tantance amma hukunci saboda kai ne shugaba kuma an ci amana an warware alƙawari an kashe mutanen manzon Allah a cikin tafiyar walakinahu ma adilu laka gada zalika sai dai kawai yace babu wata shawara zan faɗa maka in ba haka ba faqama abu sufyan fil masjid faqala to sai dauki shawara abu sayyidina ali tunda babu wani option da biyu kuma sai tashi amsaci faqala yace ayyuhan nas ya ku mutane inni qadadtu bainan nas ni na shiga alfarmar dukkan ku ina so ku ban kariya gaba ɗaya kar kowa ya taɓa ni amuna alfarma zan koma maka kar abi ne kar a kama ne kar amin kaza sun marki babba irahu fantalak yana faɗin wannan kawai sai ya hau raƙuminsa ya kama hanya falamma kadima ala quraish da ya dawo garin makka lafiya kalu suka ce masa qurayshawa ma wara'aka yaya aka yi me abin da ka je yi an ci nasara ko me ake ciki ina labari faɗa mana me faru kala ya ce ji'itu muhammadan na je gurin muhammadu fakallamtuhu na masa magana fa wallahi ma radda alayya shay'an yace wallahi ko kala bai ce min ba duk abin da na faɗa masa bai ce min kala ba thumma ji'tu ibni abi quhafa sai na je gurin dan abu quhafa shine wa sada babakarin kenan ko falam adar fihi khairan shi ma da gurin sa dai ban samu wata cin nasara ba thumma jitu umar bin al-khattab naje gurin umar ma fa wajadtahu a'dal al'adu ko al'adu sai na samu ma shi umar ya fi dukkan wani makimu ma nuna kiyaye akan mu da haka ban samu shi ma cin nasara a gurin umar ba thumma jitu aliyan fa wajadtahu alayna al-qawm sai na je gurin sadana aliyu sai na samu shi sadana aliyu ya fi wa'yancan bin sauƙin hali game da ni a lokacin ya ɗan kula ni ya ɗan ban shawara ya ɗan min magana mai mai ɗan sauƙi-sauƙi kada shara alayya bi shay'in sana'atu yace ya ban shawarar wani abu na aikata abun fa wallahi ma adari hiya yugni anni shay'an amla yace kawai dai nayi abin da ban shawarar nayi amma wallahi ban sani ban ban tsammanin cewa abun da na fadan zai ban kariya ba ko zai mun amfani ko kuma qalu wa bima amaraka suka ce okay me ya fada ma wani umarni ya baka qala amarani an ajra bainan nasi fa fa'altu ya ce mun in tashi a cikin mutane in nemi alfarma na gaba daya a karan kaina kuma sai nayi qalu fa hal adalla zalika muhammadan sai to da ka faɗi kane ma alfarmar shi muhammadu ya ce a rabu da kai ko kuma anan ma bai magana ba qala la yace bi qala ba qalu wai hak suka ce kai to ai mun shiga uku tunda sun gane cewa wannan abin da manzon Allah yayi na rashin musu magana kwata-kwata rashin kula su bare ba su amsa su san ma ina ya sa gaba to sun san me zai biyo baya suka ce wallahi mun rantsa da Allah in zadar rajula ala Allah ibadika sai ka ce ai shi sayyidina Ali kawai yayi wasa da hankalinka ne ma inji su la faqala la wallahi ce a ba wasa da hankalina ba ma da daga da zalika ce babu wani abu da zai bani bayan wannan zaka sai ban shawara kuma na ga kuma na dawo lafiya dai babu ne same ni subhanal azimul ladhi bi yadihi makalidul umur malaki cewa tsarki tabbata ga Allah wanda jujjuyawar lamura suke hannunsa abin nufi kureshawa da izzasu wadda a bara suka yi manzan Allah abin da ransu ga dama a gurin rubuta sulhu ko ya ce bismillahir rahmanir suka ce a'a ba mu yadda da arrahmanur rahim ba ya ce muhammadun rasulullah suka ce a'a ba mu yadda rasulullah ba ka canja suka faɗi abin da ransu ya ga dama ba haka ba ne suka yi izza suka yi abin da suke so amma ga shi shekara ɗaya tak yau shugabansu ya zo har garin mu neman alfarma a kula shi ma an yi kuma hakan ya bashi tsoro da kaduwa kaga Allah mai juya lamura abin da kake jin tsoronsa yau gobe kuma idan to me abin tausayi a gurinka yasa ka ce abin da ya baka tsoro to wata rana shi zai baka tausayi yasa idan ka samu dama a harkar duniya a harkar rayuwa kar ka wulakanta dan adam dan baka san me zai faru gobe ko jibi ba kai abu bisa gaskiya da adalci da kuma tausayi zaka ga to ko da al'amari ya juya ne shi mutumin da ka masa wannan al'amari na gaskiya na adalci na tausayi to ba zai taba ko manta alheranka ba ba zai maka walakanci ba amma ka samu dama ko shugaba a kasuwanci ko shugaba a office ko shugaba a kaza ka taka mutane ka wulakanta su ka kaskantar da su saka kuma an yi wani juyi ko na gaba ya koma baya ba ka ake yi ba suka ce wa duniya daura 'yan mata na gaba ya koma baya sai ga da shi ne shugaba yanzu kuma me ya zama kaskantacce a cikin mutane kuma gashi ta faru a mawa misalan duniya ko amma mutane ba sa daukan izina ya samu mulki musamman mulki yake zuga mutane galibi ya samu dama ya taka kowa ya yi walakanci kuma sai yawa ta kare abubuwa sun tarke mar kuma sai dawo neman maula maula alfalma ta a gurin wanda da ya zage su wanda kuma da ka musu alherai kana zaune a gidanka ma suna baka alherai saboda sun tuna abin da ka musu na tsaga su da kai ta san ka samu dama ka yi alheri cin mutum cin mutum hatsari ne a rayuwa suka ce malamai daga cikin abin da Allah ke kaskantar da mutum idan ya yi su na zunubi shine akwai walakanta mutane ka nuna kafi kowa kana gadara kana jin cewa kai kai ne wanda wurwuri Allah ke saukar da mutum daga gada ka da kana kuma neman alfarma abun waɗanda da kake ganin su sarkanci ne ya ce fama asala an daratul ayyam malaka ta kai mamakin yadda rayuwa take saurin juyawa a bara suna izza suna wulakanci amma ga shi kawai shekara ɗaya suna kuma suna neman alfarma suna makarkata suna neman afuwa to ya ce ulakal mushrikuna kaga gatan quraysha wannan al-uddatul ladina lam yaqbalu bi kitabati ar-rahmanir rahim wadda asluhu da biya suka iyadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba mun karanta ba suka ce a sai dai ka soke ka rubuta bismikallahumma ko mu san wani ar-rahman ba ba mu san wani ar-rahim ba in ji su fa saboda abar inadi da girman kai da jiji da kai zalla ce a rubuta aka rubuta kuma sunan muhammadun rasulullah suka ce a inda mun yadda kai rasulullahi ne ba za mu yaƙi da kai ba a rubuta muhammadu bin abdullahi sai da na aliwaran sai ɓaci ya ce ba da goge ba ko kamar ka ce a mutu kawai a fafata lalace ka yi haƙuri karka damu a soke nuna mun gurin maza da hannunsa suka soke da rubutun na cewa rasulullah ya ce ita ce Allah ya san ni annabin Allah ne ko su sun karyata ba shi kenan ba sama ga shi yanzu kuma sun sa kaskanci kuma haka ke tafi da duniya in dai zaka walakanta mutum ka ci mutuncinsa to dauki lokaci ka zaka sha mamaki wallahi ko a kasuwa ko a mulki ko a meye zaka kau nan da na abu ya rikici ya dawo ko ya ce wala ka tabbatar rasulullahi fi marata sulhu al-hudaybiya sun kiyarda da a rubuta ar-rahmanur rahim sun kiyarda rubuta rasulullahi a sulhu hudaybiya yace washtaratu shurutan da'ira az-zulma suka sa sharuɗai na zalunci suka ce duk wanda ya gudu a cikin mu mun kureshawa ya shiga addininka dole ka ba mu shi a dawo da shi maka amma in kai a cikin madina ne wani ya gudu da gurinmu dole a bar shi zamansa haka na zalunci ai ba a yi balansin ba yi ko an yi zana sai shi ya ya yadda a rubuta kuma har ma ana cikin yi sai ga wani ya gudu daga maka ya zo gaban manzo Allah a matsayin musulmi suka ce to da wannan za a fara dole ka ba mu shi mu koma ce a wannan ku bari mutum da dai yanzu aka fara sharadin ma shi wannan ya sha a bari in so nan gaba suka ce a ba sai yadda ba kai ta yaka tafi ka bi su zalunci karara kama dama aka sayan za ka gina zama mugunta ka gina shi gajere domin za ka yi fadawa ciki allah tsari imani ya ce ko ina ne ya ce ha humul yau ma ya tuna ko zallilina bi mislihi sai ga sun dawo yau suna kaskantattu suna neman amsa alfarma ba masu ba ƙa'iduhun abu sufiyan shugaban zufa da kansa ya je ke ƙasƙanta yake neman mazala ya mabin kula shi amma aka kyamar magana ka san abin da ke ƙasƙantar da mutum a duniya shi nema magana ka share shi ya fi kome haushi a gudun adam ya zo yi magana yi magana kawai ka share shi kawai kana kallon shi ga haga shi kuma ka rabu da shi yana ya fi ƙonarin ɗan adam ya suka ce wai idan wawa yana zaginka yana cin zarafin kana maka bala'i akan ka kula shi to ka ki amsawa kai shiru yafi kona masa rai ka haɗiye wannan fushin ya tuttura maka ashar an yi konin ba jimawa wani ya aure sun yi irin aure da ake na zangi da sauransu aure lalace aka yi ta rikici daga baya shi ɗaya daga cikin dangin matar ya fito suka gaba da dangin mijin wani mutum ne mai tsafi mai bala'i kawai sai tsaye da shi kaiwa da ya tsaya wani irin ko ka za ka yi rika zazzakin su zagi ne sun mutunci shi kuma mutum ba shi hakuri shuru ya gama faɗin duk abin da sai ga dama har sai da ya shuru ya ce masa ka gama eh na gama ya ce to Allah ba ka haƙuri sai wuce ta ta ya riƙe ce kana san Allah ta yi don Allah ka rama ya ce ba zan rama ba saboda ya yi zagi ya yi cin mutunci sauki alama a yi haya gaga a kasuwa cikin wata masa ka gama ya ce ya ce to na gode Allah sa ka da alƙairi sai kama ya ce don Allah ka rama ko ɗaya ne ka zagin ya ce ni ban gaji zagi ba Allah ba ka haƙuri ya ce wato don Allah ka yafe mu a tafi kuma ya to na yafe ma kalas ko to amma abin akwai wahala ne sai ka daure sosai to shi sa na daga cin abin da ɗan'adar ke kaskanta ya yi ta magana ka share shi to haga ya zo ya yi ta magana ya jero kalamai na kaza na kaza ya gama mazala ko kalar ya ce marfa haga wani abin zai bakanta masa ne kuma sannan a cikin yin magana za ka gane manufar mutum ta mutum yin magana ya fi kuma ɗaura kai ya suka ce daga cikin hikima a rayuwa karkana yawan surutu to ka fitar da abun mutane amma kana yawan magana za a rena ka domin a cikin yawan magana akwai kai ƙarya ko kai abubuwan da bai dace ba amma baka yawan magana to an fi shakkar mutum suka ce ai hatta gawa dan da ake tsoranta masu tsoron gawa saboda ba ta magana da tana magana ai shikenan ko yau wata karka wanke mun nan wanke mun nan haka ai mutum ba zai tsoro ba zai tsorata ba amma ga shi mutum ka sani baya cewa kala ka juya shi kai komai ne guduwa nasi to suka ce yawan rashin magana ya fi nuna kimar mutum kuma magana ke daukan dardar mutum ko faduwarsa za ga mutum da kamala da cika da batsewa to idan ya zo zai magana yin maganar wauta ka jika ashe ma shirme ne da shi ba a san yawan yin magana na miki ya ce gashin shugaban sabon safiyan ya zo yarjuna rasulullah sallama an ya kabula minhum asuha yana neman mazala ya karbi sulhun su karo na biyu wayastako wayastashfauna bikibari sahaba indahu ya nemi alfarma a gurin manyan sahabban manzon Allah cewa su taimake shi a roki manzon Allah ya kula da abin da yazo da shi a ƙara samun sulhu amma bai sama abin da yake so ba bayan kuma ajiya sun yi abin da ransu ya ga dama yasa dan ka samu dama kar kai zalunci domin abin da yake kwacewa in ka samu dama kar kai sharri domin abin da yake juyowa wanda ka walakanta yanzu yanzu zai iya dawa kuma gobe shine shugaba a gurin a gan samu alaƙiya yasa kai alheri kuma kai gaskiya kuma kai afwa yace innaha adul albushra wannan abu da ya faru wani bushara ta gaggawa min rabbil alamin daga Allah ubangijin talikai wa qaribun ko eh wa qaribun wa'adahu li ibadihi mu'minin kuma Allah ya tabbatar mu'minai alƙawarin cikin gaggawa wa huwa alladhi yaqul domin shi Allah ne yace wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawar makoma tana ga masu jin tsoron Allah ne duk wanda yake dokokin Allah to yana samun kyakkyawar makoma amma ƙarshen abu ya kyawu to sai in an fara da tsoron Allah yasa ba haushe ma da kansa ke cewa ai ba hawan ba saukar duk abin duniya ba farkon shi bane abin tashin hankali karshen sa kuma shi bane shi yasa kan ka fara ce to Allah sa a gama lafiya ma'ana ka gama mulkin ka cikin salama cikin mutunci cikin daraja ka sauka lafiya kuma na ganin kimar ka a cikin mutane amma idan baka kiyaye ba sai kai faduwar bukatar sa kuma shike Allah ya kiyaye ya ce wa huwa wa'adahu lil muttaqina shi Allah ya yi alƙawari na kyakkyawar makoma ga al muttaqina fi kulli zamanin wa makanin a dukkan zamani da kuma dukkan guri ma'ana cin nasara tana ga masu jin tsoron Allah ne duk wanda yake da kokin Allah shi ke cin nasara a rayuwa in kaga mutum ya ci nasara to asalin sa ya faro abin ne abin tsarin Allah akwai tausayi a ciki akwai jin kai a ciki kai ko da a duniyar arna da ba musulmi ba za ga wanda yake yin karko a cikin su mutum ne wanda yake da siffofi na tausayi da jin kai da kuma tausayawa mutane amma ko a ina ne in mutum yana da zalunci da kama karya da wulakanta wani saboda baya yin saboda kaza to ba shi lokaci ce nuwa ce kawai zai dawo ya faɗi kuma Allah sauri sai asalal muraja'a ko wallahu la yukhlifu al-mi'ad yace Allah kuma baya karya alƙawarinsa sai tambayoyin da ya kamata ka gane saboda abin da ya faru maliki ta tambaya ta farko wai menene sababin fatahu makka mene jawo aka yi shi shine qurayshawa sun ci amana sun warware alƙawari yace abu na biyu wane ne dan aikin da quraysha suka tura madina yayi magana da manzon Allah shine yanzu mu karanta Abu Sufyan ko yace abu na uku me ka fahimta da darasi a gurin aikawa shi dan sakon da aka zuwa gun manzon Allah a Madina me ka fahimta me darasi ka samu daga cikin shi makaranta yanzu yanzu shine akwai alamun cewa Allah ya juya lamari da mutum mai izza da daukaka amma saboda yayi zalunci yanzu kuma gashi ya da kaskantacce yana nema a masa magana ma an ki barantana ma amar abin da yake so a ce mar ma ba a yadda ba ma yan kula shi to yanzu kalama ba a ce mar ba wannan sai ku bayi tsoro har yake kokarin yaya ma zai iya bar garin Madina cikin salama ba amar komai ba to wannan kuma dama sunnar Allah ce in ka samu dama karka yi zalunci daman nan kuma tana zuwa mutane ne ko a gidanka yanzu dan kai aure aka baka yar mutane ka da gidanka ta bar gidansu baka samu dama kanta ba to karka yi mata zalunci karka cuce ta ka rike ta da amana da hakuri da ihsani da yafiya sai kaga Allah saka muku albarka a zaman ku wata ku ta kara ku 20 30 kuna tare haka wannan duk albarka ce kuma tana ganin kimar ka bayan ta ƙara wayo daga baya saboda kai mutum ne mai haƙuri mai juriya mai yafiya amma saboda ka samu dama wani ya auri matarsa ya samu kuɗi daga baya sai fara mata wulaƙanci ba suna yi ba sai ga cewa ai dama a shedan bai da kuɗi ne ba kalar ma shiga mota ba ce a shi akwai masu yi wallah sai ɗauki wani abu ne wulaƙantarwa haka dai da cin mutunci so din da ka samu dama akan wani abu da Allah ya baka karka yi zalunci karka yi wulakanci kai tausayi kai ihsani sai Allah ya sa maka albarka a cikin lamuranka malaki cewa al-asbabul lati ko qawwat adamu sallama fi gadati makka waɗansu dalilai da suka karfa manzon Allah gwiwa a gurin ya kaiwa maka har ya je yaƙe ta bayan babban shar'in shine ai sun karya alkawari sun ci amana kuma sun kashe mutanen manzon Allah haka wannan kadai dalili ne karara na aji a yake su to bayan wannan kuma an samu dalilai masu tarin yawa da suka taimaka gurin akai musu farmaki akai musu hari ina fata an gane malaki cewa azamar sun sallama ala fatahi makka wa ta'dibi kufaruha manzon Allah ya himmatu ya yi niyya ya yi ƙudurin a kai wa garin makka hari a je a yaƙi kawai don a ladabtar da kafuranta wa ƙari sa'adahu ala zalika ko al'adamu bar tariƙin lahi ƙuddatu a sababin ya ce abin da ya taimaki mazala kan wannan ƙudiri na shi bayan tofiki da Allah da ya masa to kuma ko waɗansu dalilai hallau da suka zo da asabu ba da dama ya ce abu na farko mazala ya lura cewa ƙuwata jabatul musulmina ad-dakiliya karfin musulmi a yanzu ya saka cif-cif suna da shiri suna da tanadi suna da makamai suna da kuma kudin da za a yaƙi kun gane saboda ba a yin yaƙi haka kawai ba a tunanin gobe da jibi abinda ka ɗauka za a gama shi a shekara ɗaya sai a shekara goma ba a gama ba yanzu ka duba tsaka yaƙin iran abin nan kai a wannan ukraine da rasha ƙarfinsa a zahiri a da za ka kamar akwai da babu ne saboda kiran me wata karamar ƙasa ce yar kankanuwa haka ana ganin kuma ta rasha ta daga cikin manyan ƙasashen duniya wannan ba amerika ba ya ce rasha ko amma ga shi yau an ki shiga shekara ta uku a yaƙin kuma har da bai kare ba kuma kowane ɓangare ana masa ɓarna ta fita mamaki eh to kaga shine shirin yaki shi sa mai hankali baya daukan al'ummarsa a tafafa da yaki sai an yi cikakken shiri na karfin da makamai abincin da za a ci a tsawon shekaru kaza kaza da kaza da kaza da abu dai mai tarin yawa Allah yanzu ya gane cewa musulmi suna da shiri cikakke fi dakiliya a cikin gida fil madina a cikin garin madina ba su da matsala saboda mai sun gama da yahudawa gaba daya dama a daɗin tsoron kar a zo a kafata makato yahudawa a garin makka a madina za su iya haɗa baki kuma su farwa matan musulmi da 'ya'yansu su kuma sun taho nan yaƙi makka kaga an yi baya ba zane kenan to amma yanzu an riga an gama da su domin an kori banu ƙureza banu nadir banu ƙainuka an gama da kaibar duk an gama da su babu wani gari yanzu da ke hannun yahudawa a kewayen madina an riga an gama da shi haka an samu cikakken kariya a cikin gida kenan na fata an gane wata masukuha da kuma ɗinkewar daular musulunci a garin madina wajen ta kallasatin ko addaula al'islamiyya min gadarin yahudu saboda a yanzu a wannan lokacin da ake ciki ba a tsoron shirin yahudawa a garin madina saboda an gama da su da suna da garuruwa nasu na kansu banu kainuka banu nadir banu ƙuraiza ga khaibara suna da ƙarfi suna da yawa suna da makamai suna da kuma da kuma to amma duk an riga an gama da su babu su babu labarin su kaga an samu dinkewar wannan kenan ko yace ina miki yace wa tammal qadaw ala yahud bani qainuqa saboda an riga an gama da banu qainuqa wa bani nadir da banu nadir wa banu qurayza wa yahud kaybar wannan an riga an gama da su yace abu nabiyu da aful jabhatul a'da'i fi daki ad-dakili yace manzalla ya lura cewa qurayshawa karfin su a cikin gida a makka ya kare ba su da karfi yanzu saboda an riga an tarwada su tun daga abin da ya faru a sulhu hudaybiya da aka zo wannan yasa da yawa daga larabawa suka yin alaka da qurayshawa suka kuma alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da basu musulunta ba amma yanzu in manzon zai kawo hari garin makka su ma za su shiga cikin rundunar manzon Allah a ƙara mata ƙarfi su yaki qurayshawa wanda kuma da babu wannan abu na fata kun gane haga an rage musu ƙarfi a cikin gida kenan dan shi yaki dan dabara ya ce wa fi maqaddimatu haula'il almunafiqu haka ne ko almunafiquna kuma daga cikin waɗannan akwai abin nan mai muqaddama na gabar gaban su yace akwai almunafiquna alladina qaddamu ar-rukn al-amini ar-rukn ar-rakin lahum wanda su ada suna bawo qurayshawa kariya munafikan garin madina da munafikan da kuma yahudawa suna hada kai ba mun karanta ba su suka hada kai aka kawo maharin yakin uhud ma su suka ingiza yakin uhud ai yahudawa da munafikan madina su suka kuma ƙara gayyato qurayshawa a kawo madina hari shine yakin ahzab to yanzu duk an riga an gama da su kuma ba tare da qurayshawa kaga an ci karfin qurayshawa ta bangare guda kenan yace fahum asanidihum ladina ko yuwajjihunahum wa yashuruna alaihim domin waɗannan yahudawan da munafikai su suke bawa qurayshawa like na ƙarfin musulmi da kuma dabarun da ya kamata ka musu hari su suka kitsa kawo yakin uhud suka kuma shirya yakin ahzab duk su ne amma yanzu babu an gama da su daga su yahudawa a qurayshawa ba su da wani mai alaka da su da yake kuma zaune a garin madina zaka duk abin da ke faruwa a madina ba su da samun labari su kure shawa zaka wannan ya taimaki manzon Allah kware da gaske wurin kawa maka hari a lokacin yace abu na uku ihi tamar su sallama ko eh bitadawil quwa al askariya wa isal saraya fi me fatar sulhu manzon Allah yayi amfani da zaman da aka yi na wannan sulhu na shekara ɗaya ko biyu wurin ƙara wa rundunar sojojinsa ƙarfi ta yadda aka rika tura yanzu ba abin aka ta tuttura tawagogi a saraya a tura su kai ka ɗauki wasiƙa daga nan zuwa rum wannan aka ɗauki shi zuwa kisra wannan zuwa kaza to an samu ƙwarewa da kuma rundunar ta ƙara ƙarfi a cikin musulunci a tsawon shekara ɗin da aka yi ba yaƙi ba da aka yanzu mazala na tanadi cikakke yana da shiri cikakke game da karfin soja da makamai da kuma dabarun yaƙi duk an riga an shirya su ya ce wa bi zalika azbahat ko nani matfuhatan alaqatul mushrike quraish haka ne ko eh wa bi zalika azbahat inani mutafawwifatu aya eh alaqatul mushrike mushrike quraish fi haysul adadi wal udda war ruhul ma'a ma'anawi sai dan to yanzu dindina ta ƙureshawa an riga an karya ta a adadi da kuma tattali na kayan yaƙi saboda an riga an rarraba mutane da yawa da su an raba su da yahudawa za su ba su ƙarfin makamai za su ba su a sirrin yaƙi za su ba su labarin sirru babu su munafukan madina sun ma an raba su da ƙureshawa saboda yanzu an san suwaye su kuma an yanke alaƙa tsakaninsu sannan a nan cikin ƙwaryar makka sauran laraba da suke kewaye da ƙureshawa suke ba su ƙarfin sojoji sun ma an raba su biyu wasu sun bi ƙureshawa wasu kuma sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to haka an rage wa rundunar ƙureshawa yawa sun taho yakin Uhud mutum dubu goma ko har ma sha biyu suka kawa za su kaiwa suka kawa garin Madina hari a yajin Ahzab mun karanta kusan runduna wajen mutum dubu goma sha biyu suka hada kama yanzu babu duk wannan karfin alarrage musu za ka mazala ya gane cewa yanzu za ka musu yaƙi to ba su da ƙwarin gwiwa ba su da wani ƙarin ƙarfi in ka cire iya ƙwarin maka ya ce abu na hudu kanar gazgo ne ne e ba da an da'afatul quraish iktisadiyan yace wannan yaƙin da za a yi fatahu makka manzon Allah ya riga ya san cewa ƙarfin kuɗi ma na Yahudawa na Qurayshawa ya kare daular su ta samu karancin kuɗi wanda kuma duk abin da ake da mulki a duniya da kuɗi ake da shi za ku sai kayan yaƙi da shi za a tara mutane da shi za kuɗi komai galibi a mulki kuɗi ne ba ma magana kuɗi a mulki ba ko a gida ma ai da kuɗi ake tafi da ko ina ka samu fawa a gida babu kaza ya kare kasuwa me ake so kasu komai akwai don ka ce eh a ce eh ko ba ka bane to bari kuma daula za a taɓa zauna babu kuɗi ne ai ba zai yi ba ai to daga su an ci karfin su a tattalin arzikin su saboda an karya abubuwa da yawa na harkokin kasuwanci da kuma samun kudin su yace da fatar muslimuna khaybara wa ganamu minha amwalan kaseera domin su musulmi sun ci khaybara a yaki sun samu kuma dukiya mai yawa to suna da kudin da yafi daular qurayshawa kudi sun fi su karfin kudi a yanzu kasayen turai amerika da take taƙi ake ta ganin tafi kowa a duniya a mene babban abinta ai akwai kuɗi a ciyayi ta mai da kuɗinta a duk duniya shi ya fi kowane kuɗi daraja ko kusan kowa bauta kuɗin teki saboda ƙarfin arzikinsu sannan kuma duk wani za ba zana donation a duniya a kai wata ƙasa taimako za ka samu ƙasar da amerika take badawa ya linka na kowace ƙasa a duniya ƙasa da faɗa a ji akwai ina cin ɗinkin duniya ko ɗinkin wa da sauransu yasa da wannan ya hawaita duk wannan abun ya dakatar shi a da ba da ko yawa so idan babu kuɗi abu da ai baya yiwa ai sanan da daya to ba damuwa to kaga da takeici manzo Allah ya san cewa suna da sun samu kuɗi mai yawa a kai bara an samu kayan yaƙi ne guda da yawa a garin da ta yi ƙarfi saboda akalla an tara akalla jarumai mayaka mutum dubu goma mazalla ta hore su za ta yakin fatahu maka da su a gama karamin adadi ba ne za ka dai akwai abubuwa da yawa da bayan an yi an san da cewa sun ci almana sun karya alkawari to za a iya yakar su amma sai da aka lura da waɗansu abubuwa masu tarin yawa mazalla da yake zaune a garin makka ai an ji abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce an yaƙi amma saboda lokacin babu shirin yaƙi ba su da rinduna ba su da daula ba su da gari nasu na kansu sai dai ba su habbai haƙuri yana gani a kashe sahabinsa a gaban shi sallama amma sai ba da haƙuri shi da karan kansa yana salla a kaba wani ya ɗauko abin nan mahaifa na raƙuma ya ɗaura masa a garin baya yana ya sujuda saboda cin zarafi da walaƙanci amma ba a yaƙi ba lokacin yana zaune a ka'aba zai zo ka'aba ga gumaka a gabansa ba zai iya tura ko ɗaya cikinsu ba ba abin da zai iya musu domin a lokacin babu daula babu shiri babu tanadi sai da a yi haƙuri na fata an gane hagashe masu maganganu kan jihadi da waye da sun san tarihin manzan Allah na gaskiya to da abu da yawa ba su yi shi abu da yawa an masa amma ya haɗe su saboda a lokacin ba a yi shiri na a ɗauki fansa ba sai da aka yi tattali tukunna za ka nasara in kai abin babu shiri ba su nasara ba sai da ƙare shiga uquba da azaba sai da ƙare shiga tashin hankali yanzu da abin da ke faruwa da Palestine abin daɗi ne shekara kusan biyu ana kakkashe su kisa na wulaƙanci yunwa talauci rashin makoma an kashe kowa ga garo ƙarami ba shi da kowa a duniya lokacin shekara biyar ko goma ba
karban abincin da bai na bara ma a harbe shi saboda me saboda wa'ancan na farkon sun yi wauta a gurin zartar da hukuncinsu sun yi abin da ba su da shiri suka ɗauki mataki a kansa ba su bota kan da mazan layu ba da haƙura suka yi da zaman da ake a wancan ai da yafon da ake a yanzu tunda suna sallah suna rayuwarsu suna kamai nasu illa dai an killace su a wannan zirin gaza ta ya fi sauki a kan abin da ake cikin yanzu kaga shi yasa musulunci in baka bukantar manzon Allah ba wallahi wahala za ka sha a ciki kuma kome kake nufin yi in baka bi irin na manzon Allah ba kaskantuwa zaka yi ƙarshen lamarin ka yasa a komai sai ka ku kai manzon Allah in ba haka ba kuma babu nasara sai asara Allah ya samu dace Allah ganar da mu gaskiya sai mu tashi akan abu na biyar in Allah ya dako